246 wanda ya dace da 21 ga watan biyu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaifu ramadan ayyukan ramadan ina muka kwana da biyu نعم وكان صلى الله عليه وسلم nan ne za mu tashi? Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaltaki huwa wa Jibrilu fi shari Ramadan yana gamuwa da shi da mala'ika Jibrilu a cikin watan Ramadan. Wa huwa afdalul mala'ikati kuma shi mala'ika Jibrilin da annaba alaihi salatu wassalam yake haɗuwa da shi shi ne mahihicin mala'iku, wa akramuhum kuma shi ne mahi darajarsu, shi kuma manzan Allah, sallallahu alaihi wasallama shi ne mafi daraja mafi falala kowa cikin halittar Allah, kuma su daraja biyu sun gamu, da ya kamata a yi. sai a yi aikin daraja da aikin ya kamata. Manya bi sun gamu. Wa yudarisuhul Qur'an sa'annan kuma malaika Jibril yana karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an alladhi jaa bihi wanda shi malaika yazo da shi ilaihi ya zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam wa huwa ashraful kutubi shi kuma alkur'ani shi ne mafi ɗaukakan littattafai wa afdaluha kuma shi ne mafi ficin littattafai waɗanda Allah ya saukar mai daraja mai daraja abin karatu wanda fi kowane daraja mala'ika jibril duk mala'iku ya fi su daraja annabi sallallahu alaihi sallama duk halitta ya fi su daraja ƙur'ani mai girma shi ma haka ya fi kowane littafi da Allah ya saukar da shi girma da falala. To kaga girma da girma da daraja da ɗaukaka da ɗaukaka ne suka haɗu wuri guda ɗaya. Wa huwa shi alkur'ani ya hutsu yana kwadaitarwa alal ihsan a bisa kyautatawa. Qur'ani umarni yake da mu kyautata kan mu munana. Mun munana ba mu babu yi hakuri abinda alkur'ani yake nuna ba mu kenan. Wa makarimil akhlaq kuma alkur'ani yana kwadaitar da mu a bisa kyawawan ɗabi'u halaye masu kyau alkur'ani ya yi umarni da siffantuwa da ɗabi'antuwa da su Allah ya ce khudhil afwa wa murbil urfi wa a'rid 'anil jahilin ka rike yafewa ka kauda kanka daga jahilai kuma ka yi umarni da aiki mai kyau wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ce fasfahi safha aljamil fasfahi safha aljamil ma'ana ka kau da kai kau da kai mai kyau wata aya Allah ya ce wasbir sabaran jamila ka yi hakuri hakuri mai kyau wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila shi nake so in kawo wasbir ala ma yaquluna ka yakuri akan abin da suke gaya maka wa jurhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim واخفض جناحك للمؤمنين كسسبت fuka-fukanka ga masu imani. A duk wannan, Alkur'ani yana kwadatar da mu akan ɗabi'a mai kyau, mana mutanen da kake mu'amala da su ka saki jiki gare su, kakka yi taurin al'amari gare su, kakka yi wuyan lamari gare su, ka sakan masu jiki ta yadda ba za su ji tsoron ka ba, kuma ta yadda ba za su rena ka ba. Bisa Allah ta'ala, wani wuri kuma yana yaban halaye masu kyawu ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda wata rahama daga Allah subhanahu wata'ala kai taushi ga mutane walau kunta faddan ghalibal qalbi lam faddu min hawlik da ka kasance mai tauri ne mai kaushin zuciya zuciyarka busasshiya ba ka da tausayi ba ka da jinkai ba ka da tallabi ba ka taimaka ma kowa ba ruwanka da damuwa kowa ya shiga cikin takaici da mutane duk sun wace sun barka Allah ya ce fafu anhu ka yahi masu duk laifin da suka ba ka yahi to ayoyi suna nan birjik cikin alkur'ani mai girma waɗanda suke kiran mu zuwa ga ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyau to alkur'ani kullum haka yake kwadaitar da mu musulmi ne ɗabi'a ne mai kyau in ka ga musulmi da muguwar ɗabi'a to musulunci ya koya mashi ita ba ya koya ma kan shaidanci ne ɗabi'a mai kyau ba ta ba ta shaidani ba ce ta Allah ce wadda ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kasance a kanta ko manzon Allah ya kasance a kanta wa qad kana hadha kitabul karim kuma lalle wannan littafin mai girma ya kasance lahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khuluqun shine dabi'a shi ana shi alqur'anin nan mai daraja mai girma shine dabi'an manzon Allah to abinda alqur'ani yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da abinda alqur'ani yace ya bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bari saboda haka ɗabi'un alkur'ani su ne ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda aka tambayi na Aisha radiyallahu anha kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya ne ɗabi'u da halayen manzan Allah alaihi salatu wassalam suka zamanto tace kana khuluquhu alqur'ana qur'ani ya zamanto shi ne ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai Annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan dabi'a mai kyau to dabi'a mai kyau da ba shine sakin fuska da kuma ainihi taimako ka saki fuska kuma ka taimaka ma mutane shine dabi'a mai kyau Allah ya kara azurta mu da dabi'a ta kwarai bi haythu ta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yarda yana yarda liridah ga yardan alqur'ani wa yaskhatu li sakhatihi kuma yana fushi da fushin alqur'ani in qur'ani ya yarda da manzo Allah ya yarda da shi in qur'ani yana fushi da manzo Allah yana fushi da wannan abu to cewa kai kuma mu mai koyi da wa mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama mu ma mu zamanto muna yarda da yardan qur'ani muna fushi da fushin qur'ani wa yusari'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaugawan aikatawa ila ma hassa alaihi ya zuwa abinda alkur'ani ya kwadaitar a yi zala da gaugawa yake yi kamar sallah zala yana gaugawar yin sallah haka ne ko a har ma ya zamanto in aka kira sallah manzala sallah alaihi wasallam yana nuna ma yan gidan shi kamar ma bai san su ba yana zanne da su ana masha ana nishawa ana wasa da dariya ana hira ana komi na iyali da an kira sallah sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsam ya yi alwala kawai ya fita saboda mi tsananin gaugawan aikata abinda alkur'ani ya kwadaitar a kai shi wa yamtani wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hana kanshi amma zajara anhu daga aikata abinda alkur'ani ya tsawatar daga aikatawa walihada dan haka nan ne ma kana ya kasance يتضاعف جوده kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam tana ta rubanyawa a cikin watan ramadan me yasa saboda yana yawan karatun alqur'ani shi kuma alqur'ani cike yake da ku taimaka ku tausaya ku kyautata ta gani bai dace ba ce kana yawan karatun alqur'ani kullum akwai cikin motarka ko kullum sai ka dauko ka karanta amma kai kowa ruwa shi qur'ani cewa ke ruwa ba ta da kyau cewa in ka karanta ka yi aiki ba ka karanta ba ka samu lada kawai in ka karanta kuma cikin abin da ake neman lada da shi kuma a taimaka in kana da abin taimako ka taimaka in kuma kai kana cikin waɗanda za a taimaka ma to karanta a taimaka maka amma matakar dai kana da abin taimako to ka karanta qur'ani ka taimaka ma bayan Allah wannan shine aiki da alqur'ani mai girma wa ifdaluhu sa'annan kuma fifitawa ko kuma kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama fi da shara a cikin wannan wata shi yasa take rubanyuwa tana linkawa a cikin watan ramadan li qurbi adihi saboda kusancin gamuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bi mukhalafati jibra'ila da cuɗanya da mala'ika jibril mana malamin shi shine wa shine mala'ika jibril shi ya saukar da alkur'ani ga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda da zaran sun yi karatu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wata fadaitarwa ce da zaburarwa mala'ika jibril yake lokacin da yake karantar da annabi alaihi salatu wasallam akan yin kyauta da sadaka wa kasrati mudarasati lahu da kuma yawan yin karatu tare da mala'ika jibril da yake hadal kitabal karim yawaita karatun wannan littafin wanda yake mai girma mai daraja alladhi yahussu wanda yana kwadaitarwa ne alal makarimi wal judi akan ɗabi'u masu kyawu da kuma kyauta wala shakka malam yace babu shakka annal mukhalafata lalle cuɗanya da juna tu'assiru tana kawo tasiri cuɗanya da mutumin kirki tana sa ka zamanto mutumin kirki cuɗanya da mutumin banza tana sa ka zamanto mutumin banza bahaushe yake zama da maɗaukin kanwa yake sa farin kai sau da maɗaukin kanwa tare da kura yake ko ba haka ba musamman maɗaukan kanwa na da ai madaukan kawai yanzu cikin kwagiri ko kwano suke daukar ta lada ga kai suke daukar ta babu wani shamaki tsakanin kanka da da kanwai shi yasa ba haushe ya faɗi wannan magana to saboda haka kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa misalin zama da mutunan kirki da zama da mutunan banza kaman mai sai da turare ne da kuma kaman wanda yake zuga zugi ko to haka duk in ka cuɗanyi mutum kai gogayya da shi to lalle in baka zama irin shi ba to sai ya goga maka wani abu ko ba haka ba yawwa to shi ne malam ya ce babu shakka cewa lalle cuɗanya da juna to asiru tana yin tasiri shi yasa ake son mutumin kirki ya zanki zama da mutanen kirki ya bar zama da mutanen banza yadda yake ganin shi na kirki wallahi sun yi karin shi sai sun mai tasiri kuma haushe ya ce sarkin ƙarhi yawwa sarkin yawa ya sarkin ƙarhi ko yawwa kai kana da ƙarhi amma kai kadai ne su kuma suna da yawa kaga sai sun ja ka ba za ka iya jin su ba eh shi yasa tsakanin kare da mutanen banza mutanen da mutanen wohi ne ba don su da Allah ba don su da Annabi bari zama cikin su in ba ka sai su mai da ka kai ma mutunan banza mutunan wohi ka zamanto kai ba sa kare shirmamme kai ma ka zanki wasa da addini kamar yadda suke wasa da addini tsakanin ka da su a gaisa yawwa a gaisa dan yi wasa da dariya ta dan lokaci ka tayar ka ka zamanto ruhu in suka yi nan kana tare da su nasiha kake musu wata rana sai su yi maka nasiha sai su ja ka ya ganka shigon shigula malami da rabon giya wani wata rana sai su mika ma shi shaka ce kaɗan da naka je da take ba na abu ce kamshi ke gare ta ko ba haka ba sai kaɗan ɗan da naka yi a'udhu billahi a'udhu billahi ka tashi kamar wurin sai ka tashi sai dan ya ce yaya ka yi ta ba ta da daɗi shi kenan sai ka ga gobe ka dawo ba faɗa ba komi kai zaman ka sana shan abin su a ce yaya ce kai gaskiya na abin ta ku ba ta da dadiya shi ka ƙara ka je yau an an zuba mata wasu abubuwa sabi ka da na kai shi kenan zai ga mutum ya ja lalle ba irin ta jiya bace wai sha uku shi kenan a hankali a hankali to abokan zaman ka bane in ba ka wallahi sai karin ka ne zama ka da shan shisha inda ta rito ma mutanen banza ke shata yana ruwanka da ita ba kayan mutanen kirki ba ba kayan malamai ba ce ba kayan almajirai ba ce ba kayan salihan bayi ba ce ba kayan mutanen kwarai ba ne inda take mashiriri ta lalatattun mutane suke amfani da ita amma ta ba sigari ce ka taɓa ganin wani mutumin ci shi yana shanta wani babban malami limamin wani masallaci yana tsotsin taba ka taɓa gani ce ai babban limamin masallacin nan wuri na ma yake sayan ta ka taɓa gani ko mutum na sha sai dai ya koyi me yasa saboda ya san ba aikin kirki bane wal ismu ma haka fi sadr wa karida ya tsali alaihi nas shine zunubi abin da baka so wani ya ganka akai shine zunubi kuma kai da kanka ma baka jin daɗin shi jaraba ce kawai ka rike kana yi to saboda haka malam yace la shakka anna al mukhalafata tu'athiru tana yin tasiri wa turithu akhlaqan akhlaqan sa'annan kuma tana kawo waɗansu ɗabi'u min al-mukhalif daga wanda yake cuɗanya da wasu mutane mana ɗabi'un da ke gare su yasa ake son kazan na jalisul ulama aka ce kazan na da malamai in baka zan malami ba ka zama almajiri in baka zama almajiri ba ka zama to mai sauraron alkhairi kuma dai ka ga makaranta dai shikenan makaranta ce daga qala Allah sai qala rasuluhu ba komai cikinta sai a yi shara sai a raba shayi yanzu ba gashi ba in ka zo makaranta me za ka yi alheri za ka yi ta gani ga shayi na ana ta rabu shayin nan da ake rabo kuɗin mutane ne suke haɗawa a sau shayin ana yi don a samu lada ko ba haka bane ana koya maka alheri makaranta ba abinda za ka koyi sai alheri kuma ka koyi ka saurari maganan Allah ka saurari hukunce hukuncen Allah abu kaza yana da kyau abu kaza ba yana da kyau natsuwa kake samu ka samu lada kuma alheran makaranta yawa ke gare su amma wurin banza sharrin shi baya da iyaka sai ka tashi ka zauna har ka tashi ka zanna ka dade ka yi awoyi ka tashi ka tafi ka baka samu lada ko dai ba daga tsire ma mutane sai bacin mutane sai cin mutuncin mutane sai kuma su ayyuka da Allah ba su Da haka kenan in ka zanna da mutanen kirki za ka koyi ɗabi'u na mutanen kirki in kuma ka zanna da mutanen banza to shi ne mala yake cewa ai cuɗanyan mala'ika jibril da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga mala'ika jibril zai koga ma manzan Allah ne biyu masu kyau saboda ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallama almajirin mala'ika jibril ne kuma koya mashi qur'ani Allah yana turo mala'ika jibril wurin cewa ka koya mai qur'ani to shi ko mala'ika jibril wane ne ha mai saba ma Allah yana cikin waɗanda Allah ya ba ce la ya'sun Allah ma amara su ba su saba ma Allah umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'maru wata ya Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba su gabata Allah da magana suna aiki da umarnin Allah wata ya Allah subhanahu wataala ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna ma Allah tasbihi dare da rana ba su gajiya Yonis mala'ika Jibril shi ne babban su, shi ne shugaban su, shi ya fi kowa, shi yasa Allah ta ala mika mai wa'i, su sauka da wa'i ga da annabi sallallahu alaihi wa sallama. To kaga kenan cikan mutunan kirki kenan. Shi ne malamin wa malamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To kaga kirkin shi da mutuncin shi dama annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ƙarshe ne wurin kirki. ƙarshe ne wurin mutunci da ɗaukaka da daraja. Masu daraja guda biyu waɗanda suka fi kowa sun gamori guda ɗaya, ni za a haifawa gaba wasu, sai alkhairi, sai mutunci, sai kirki, sai ƙara nagarta. Domin sun gamu Ƙur'ani ne ake karantawa. Wa fi tabawu fi jodihi sallallahu alaihi wa sallama malam yace a cikin riban yawon kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ramadana a cikin ramadana بخصوصه لكي بنت رمضان فوائد كثيرة أكوي فائدة دي ديوة من هذا كتكون أن فائدة شرف الزمان واتو درجة الزامن درجة الزامن وتر رمضان ومضافة دكما لنك أجر العمل فيه لا دم أيكي أتكيش da aikin da kai cikin Ramadana ana linka ma linkin ba linki a cikin Ramadana wa fi tirmidhi ya zo a cikin tirmidhi an anas marfu'an daga anas marfu'in hadisi afdalu sadaqati sadaqatu ramadan annabi alaihi salatu wassalam yace mafificiyar sadaka ita ce sadakar ramadan Raka mu dage yawaita sadaka cikin watan ramadan domin ita ce sadakar da tafi kowace sadaka falala a kowane wata a kowane lokaci kai sadaka Allah yana karba amma ramadan Allah yana linka ta ya linka ta ya linka ta kenan kaga bai kamata mutum ya kasa a gwiwa ba a wurin yin sadaka cikin watan ramadan in dai ka samu dama saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar shi take yawaituwa a cikin watan ramadan wa mina daga ciki i'anatu sa'imina taimaka wa masu azumi waɗanda ba su da abin da za su buɗe baki abin da za su shan ruwa abin da za su yin sahur abin da za su biyan bukatunsu bayan an sha ruwa ba su da in ka taimaka masu to za ka samu ɗumbin lada wurin Allah wa zakirina da kuma taimaka ma masu zikirin Allah subhanahu wata'ala ala ta'ati akan biyayyarsu ga Allah subhanahu wata'ala wa yujibu almu'inu lahum kenan wanda ya taimaka masu yana cancantar mitla ujurihim irin ladar da aka ba su shi ma za a baya irin wannan ladar da aka ba su kamar yadda man jahaza kamar yadda kasancewa lalle duk wanda ya shirya mayaki man jahaza ghaziyan duk wanda ya shirya mayaki ya bashi abin hawa ya bashi makaman yaki faqad ghaza ko da shi bai tai ba to hakika ya yi yaƙi shi ma mutum za wurin jihadi ba ya da abin hawa sai ka bashi ba ya da takobi ka bashi mutanen da ba ya da kibiya ka bashi ba ya da mashi ka bashi to in ya tayi jihadi kamar kai kai ne kai ma ladar da ya samu za a baka kai ma wa man khalafahu wanda kuma ya maye shi fi alihi a cikin iyalin shi bi khairin da alkhairi faqad gaza shi ma yayi yaki mutum ya tahi wurin yaki sai ya bar gidan shi kai kuma baka samu ka tahi ba sai ka ci gaba da kula mai gida abincin sahi na iyalin shi na rana na dare bakin gwargwado kana yi har lokacin da ya dawo to ladar da ya samu kai ma za a baka wannan ladai Allah ya samu dace. To haka duk wanda ya taimaki mai azumi da abin bude baki to zai samu irin ladan mai azumi da kuma ga ladan shi ta azumi. muna ganewa ko ko kuma mutum na azumin nafila in ka ba shi abin buɗe baki ka taimake shi da abin da za a buɗe baki da shi to za a ba shi za a baka irin ladar da aka ba shi ta wannan azumin kaga aikin mai yawa ne wa bi hadisi zaid bin khalid radiyallahu ta'ala ya tabbata a cikin hadisin zaid dan khalid Allah ya kara masa yarda ni Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sai da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kala yace man fattara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi falahu mithlu ajrihi to ya tabbata gare shi irin ladan mai azumi din min ghairi an yunqasa ba tare da an rage ba min ajri sa'imi shay'un wani abu daga cikin ladan mai azumi ba ba wai cikin ladan mai azumi za a kwasuwa ba a baka kai da ka bashi abun bude baki ba a'a za a bashi lada dubu kai ma a baka lada dubu misali ko za a ba shi lada ɗari kai ma a baka mi saboda mi saboda ka ci da shi ka ba shi ruwa masu sanyi ka ba shi fara masu daɗi ka ba ya koko ko ka ba ya kunu ko ka ba ya dabino ko ka ba ya abincin da za ya gwada baki ko kasa aka gyara mai salati da fure da kace ga yanan ko kasa aka gyara mai abin nan ordobir mai kyau mai daɗi kace ga bare da nan kuma ya bude baki da abin shi ko nama kasa aka mai dage-dage ka zo bare da ko kuma shinkafa mai kyau ko naman kaji duk da abin da ka yi ƙari in ka ci da masu azumi wani laraba wani sai ya ciyar da kaza dubu ga ramadan dubu sai yanka ta guda dubu mutum ɗaya wallahi wani wani tantabaru wani talo-talo wani kuma raguna ne kullum za a yi ta yanka wani kuma shanu ne kullum sai an yanka sa azumi ya kare kullum a yanka sa a datsa naman a gyara shi a aime shi a yi komi na shi da soye shi a zuwa raba mutane har azumi sai ya kare kullum kuma katon sa ba karami ba Sana ka kai ma sai ka yi kokari abin da kake yawa sai ka yi kullum ka cika sarka da horo-horo ka zo ka wa mutane in shi kake iyawa wani kullum kullum sai an sai an dafa buhu goma na shinkawa an raba ma mutane buhu goma kuma kaga an yi to da motoci ma ana tabiyan mutane ana ba su wani wani talaka ne ba wani mai kuɗi ba ne in kaga motar shi ce ta hawa balarabe zai ci ko but ɗinta da kaji da take away wannan an an zuba shinkafa aza rabin kaza sama ya zo ya bude but kawai ya tsaye duk wanda za a wuce sai ya mika mashi sabil sai ya mika ma sabil ya mika ma sabil ya mika har sai abin ya kare kuma gobe ma haka nan wani kuma kawai gidan shi za ka gani wani irin kwagiri katu ana iya soya ka cikin wannan kwagirin ka ga cike da shinkafa da naman raguna ko naman shanu sai dai a zangi kwasuwa ka duk wanda za a wuce sai a kwaso a zuba mai wani ga leda wani kuma cikin takawai wani cikin wasu yan kwanoni an baka kuma shi kenan haka azumi ya kare haka ya kamata mu ma mai kuma manzala ne ya faɗaitar sallallahu alaihi wa sallama mu ma sai mu dage mu zanki mu ma muna da irin halin mu da wadatar mu fa yawa kan mu mai da kanmu baya da muna kallo waɗansu mutane su zo su shige aljanna su bar mu kan mu yarda mai hakan رواه أحمد والترمذي إمام أحمد لإمام الترمذي سكر ويتوشي ورواه الطبراني إمام الطبراني يرويتوشي عن عائشة رضي الله عنها لذا إن شاء الله تعالى مترنا وزاد يكارا وما عمل الصائم من أعمال البر mai azumi bai aikata wani aiki ba daga cikin ayyukan alkhairi ba illa kana li sahibi ta'am sai ya kasance da ma'abucin abinci ma damat quwwatu ta'ami fihi matakar dai karfin abincin yana nan a cikin jikin shi mana da abin da ka ci da mutum to alherin ka yana ta gudana wurin Allah subhanahu wataala in dai amfanin wannan abin yana nan ga jikin mutum ai yanzu wannan abin da ya ci naka yana ta yawo cikin jikin shi yana karuwa da shi sai kuma ana ta rubuta maka lada sai lokacin da amfanin wannan abin da ka bashi ya tsaya. Ana ta ga an taba mutum kaya, kullum yana sa su, yana amfani da su, kullum sai an baka ladai. Taba mutum takalmi kullum yana sa su, yana amfani da su, ba su mutu yadda ba ko, to duk in ya sa su ya rubuta maka lada. Haka abinci yana yawo cikin jikinka, jikinka yana karuwa, yana samun sinadari na abincin da ka ci da shi, to ana ta baka lada. Sai radda amfanin shi ya tsaya. shi kenan sai a tsaida maka lada. Wa bi hadisin Salman al-Mutaqaddim ya tabbata a cikin hadisin Salman al-Mutaqaddim fi fadli shahri Ramadan a cikin falalan watan Ramadan wa huwa shahrul muwasa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi watan Ramadan watan taimako ne. Al-muwasa shine taimako. Wata ne na zanga taimaka ma wasu ake taimaka ma mabukata gajiyayyu makabi guragu kurame, kutare, masakai su ake taimakawa. Talakawa masu ƙaramin hali, musamman dattijawa maza da mata. Da kuma duk wanda ka ci da, ko da matashi ne amma ba da hali, talaka ne, ɗan talakawa ne, ko shi ka taimaka ma cikin watan Ramadan, jama'a Ramadan watan taimako ne. Wallahi wata ne na taimakawa ba wata ne na ɓoye abu ba. gara ba sa ce fa dama ce Allah ya kawo ka cikin ta na sha gaya muku larabawa talakawa cikin su asusu suke da ramadana ya kare sai su yi asusu saboda ramadana na baki talakawan su mai a daidaita sai ka yana da asusun da yi duk kullum ga abin da za a ba saboda ramadana ko me za a yi wannan asusun ba ya taba shi saboda yana hangen abin da za a yi samu na taimakon bayan Allah cikin ramadana mai taksi haka nan duk masu kananan sana'o'i mai kayan miya masu kananan sana'o'i za ka duk suna da asusu da an ce ma yanzu kamar haka sai su fashe shi mutum ya sau sukari ya sau tsamiya ya sau soko ya sau kwami wanda za a zan ji da shi ya sau dawa wanda za a zan yin tuwo da ita ya sau alkama da za a zanki gurasa da ita haka ya sau shinkafa da za a zanki dabawa kasan su laraba ba su cin shinkafa galibin su in ba yanzu shekaru ne ba su cin shinkafa da da abin nan ba su cin shinkafa da in ba na saudiya ba kamar dai na sudan su ba su cin shinkafa da miya yanzu dai ne saboda yau da gobe ba su shinkawa da miya sai dai shinkawa da madara shinkawa da sukari da zako ta madara suka iske ta gata nan kana dibin surin da ne aka ba mai kyau wari ka ji galmi kawai sai ka ji zau ma kama ba su cin ta da miya ita ma sai dai a sa mata sukari sosai haka spaghetti duk dangin abin da ya shafi fulawa ba su cin shi da miya aka fanke fanke ma sai da kawo mashi da mi yawwa da suka riya kaman gida gawa ba inda zai kama fanke da miya so haka haka nan wake wake dai wannan namu ba a cin shi da mai kawai ruwa-ruwan shi ake da ruwan shi ake yin shi irin ruwa-ruwa din nan wannan waken na abin nan mai ruwa ba a gama da shinkawa in ka gama wake da shinkawa mu muka gama muna sai su ta kallon ya za a cin wake da shinkawa sai ka sun ba su ko dan da ba su ka san abun ba shi ba larabi abun ba na shi ba ya san shi kuma ya rena abun mu ne dai mu ba ruwan mu Allah ya yi mu shi yasa rayuwar mu take da sauki shi yasa ma Allah ta ala jarrabe mu da shi abun kowa yana mun ko abun kowa ya dace da ba mu da zaɓi ko ba haka ba yawa ba wani abinci da abincin lan ka je sai ka ta cin abin ka ci wannan ka ci wannan tun baya da daɗi ka wani abincin ganin shi na kasan zawon yaro na larabawa wallahi haka ke amma kuma daɗi ke gare shi farko ba ka ci ka ce alhamdulillah ka ƙoshi abinci ne na gari kowa yana ci dole wata rana ka ci daga nan sai ka saba amma in balarabe ne ya zo iske muna da wani abinci mai kama da zawon yaro nan ba ya cin shi ko ma yaushe ba ka ba ya ci na shi dai yana rike na shi kamar bature ne amma mu ba ruwan mu abincin kullum mu abincin mu ma yana neman ya bace mu wallahi in wadata gare mu gaba ɗaya abincin mu mun mace da shi talauci ya tsaida muna cin dan wake muna cin awara wallahi in kudi gare mu to duk abincin mu na gargajiya mun bashi baya kaga Allah yana so mu rike al'adar mu shi yasa yana mu kudi mu rike kayan mu muna wani yana ganin cin to kaskanci ne ba me yasa saboda tun yana yaro yake cin shi kuma har ya girma zaki cin to tun baka ci to ba me zaka ci shine mai lahiya uwayenka da kakanninka sun zanna da lahiyar su da karin jikin saboda suna cin tuwo waɗannan ce ce ba su suka gurbata mana a rayuwar mu ba ga an zo maka shinkafa an sa mata abin nan mayilas an sa mata wasu abubuwa dan Allah ba dole jikinka ya tabu ba ko ya gama shinkafa da wani mayonnaise da wani abin nan albasa a yanka duk wasu abubuwa shinkafa da miya aka santa ko dai jan miya mara mai sosai ko kuma da taushe ka taushe abin ka kawai ko ba haka bane amma mun kawo wasu abubuwa dan wake da mayonnaise saboda Allah in komai ma musulmai ne na ka ci dan waken ka da yaji kawai masu tallafiya suke dan wake da mai da yaji ko wacce guda ya kara amma an zo an sa abubuwa an duk an bata shi wani dan wake an zo ka rasa kudin kurna ce ko ya canza gaba ɗaya mai nas da ya bada shi kamar kudin kurna to saboda haka mu kiyaye mu zan ki kiyaye al'adar mu tunda dai bata saba ma addinin musulunci ba kuma musamman akwai kiyan lafiya a cikinta. Bai mu ci gaba da karatu. To watan Ramadana wata ne na taimako. Wa sharun yuzadu fihi kuma wata ne da ake karawa a cikin shi rizqul mu'min arzikin mai imani. Shi kuma arziki ka san ba kuɗi bane kare. Arziki yawa ke gare shi. Lafiya tana ya zama arziki. Haka ne ko? Talauci ma yana ya zama arziki. talauci na amma kuma arziki ne baka ji mawaki ya ce ba ka su zurmi ya ce in fatara ta yawa tana zama iko mutum in mutum talauci ya ya sai kama zama wani sarki Maraikom. Bai taɓuwa kowa tsoron shi yake. Ko ba ya san kayanka. Ya ga ana lallaban mutum ba. Ilimi arziki ne, na zamani ko na addinin musulunci, da arziki ne, matsayi arziki ne, aiki arziki ne, aikin hannu sana'a da arziki ne, lafiya arziki ce, baiwa arziki ce, jama'a arziki ne, wani ba ya da kuɗi amma Allah ya haɗa shi da jama'a. da matsalar shi ta taso sai ga Allah ya ce ku biya mishi bukatu wannan ya kawo ɗari wannan ya kawo jikka wannan ya kawo biyar wannan ya kawo goma dan da sai ga Allah ya tattara mai kuɗi kaga baka arzikin shi kenan kuma shi kenan kuma sai ya koma yadda yake da kuma da ta taso haka nan in rishin lafiya ce in aure ne in haihuwa ce Allah ta'ala ba zai bar shi ba saboda ya mai arzikin jama'a saboda arziki faɗi ke gare shi bari tunanin arziki kuɗi ne kawai kuɗi ɗaya daga cikin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala ne da ya mabawa. Man fattara fi sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi a cikin watan Ramadan kana maghfiratan li dhunubihi to ciyarwa ta kasance gabara ce ga zunuban shi wa itqan kuma ta kasance yantawa ce li raqabatihi ga wuyan shi minan nari daga wutar jahannama. Wa kana lahu kuma ya kasance yana da mithlu ajrihi irin ladan mai azumin min ghairi an yunqasa min ajri sa'imi shay'un ba tare da an rage wani abu daga ladan mai azumi ba qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah laysa kulluna yajidu ma yufattiru sa'ima cikin mu ba kowa yake da daman ya ci da mai azumi ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuti Allah hadha thawaba Allah yana bayar da wannan ladan liman fattara sa'ima ga wanda ya ciyar da mai azumi ala mazqati labanin akan ainihi madara ka shayar da shi madarar da za ya bude baki ko bayan bude baki ya sha aw tamratin ko kuma akan dabino ka ba mutum dabino aw sharbati ma'in ko kuma ka ba mutum ruwan sha ومن سقى فيه صائما duk wanda ya shayar da mai azumi a cikin watan Ramadan saqahu Allah Allah zai shayar da shi min haubi daga tabki na sharbatan shayar wadda Allah za yi mashi la yazma ubadaha ba zai taba yin kishirwa bayan ta ba hatta ya dakhula aljannata har sai ya shiga aljanna Wani ya daga cikin annan shahara Ramadan, lallai watan Ramadan, sharun wata ne ya judu Allah fi Allah yana baiwa da kyauta a cikin shi, ala ibadi akan bayansa bin rahma. da yin rahma wal maghfira da yin gafara wal itqi minan nar da kuma yanta su daga wutar jahannama la siyama fi lailatul qadr ballan tanama a cikin daren lailatul qadr wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi ar-ruhamaa Allah yana tausaya ma masu tausayi cikin bayin shi mai tausayi shi Allah yake tausaya ma yaza manzo Allah yace irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma wanda ke kasa wanda ke sama sai ya tausaya muku كما قال صلى الله عليه وسلم كما إن مزال الله فلا إنما يرحم الله من عباده الرحماء ألا ينا توسيا وما ستوسي دك تجم بايش كذا من تو تجم ما ستوسي كذا زمن تو ملا توسي ملا متنشي من مسس زوجيا ba wani mutum wanda za ka ganin tausayin shi a cikin rayuwa kowa haushi yake maka kakka yarda ka zama hakan yana daga cikin kekashewa da rishin tausayi almajiri ya zo yana fara ta cika cika ba mutane ne rishin tausayi baka san shi ma mutum bane kuma larura ce ta saye fake wurin bara da yana da irin ta je bara shi ma wannan yana daga cikin rishin tausayi kekashewar zuciya mutum kuma mutane ka gana kora almajirai da bulala saboda saboda dan abincin da ake ci ka kore su kaga wani ya dauki bulala kare kan shi ne yake yi dan ka ba su shi ya rasa kuma kaga ya ci ya ci ya koshi kuma ya zuba gare da ya tsaye da shi wannan rishin tausayi ne Allah ba ya san irin waɗannan mutane in ba ka ba mutum ba shi haƙuri ba shi haƙuri Allah haka ya ce ka ba maroƙi haƙuri ya tare shi wa amma sayala fala tanhar maroƙi kakka kore shi kakka mai tsawa wani ma cewa ke kun cika ya zage su ba haka nan ko da sun sha ma ka yi haƙuri sun ga wani abu ne wurinka sun ga wani abu ne wurinku abin da suke nema ne suka gani wurinku a gani kuma yadda kuke yadda suke sa wannan abu haka kuma kuke so ga nan kuna ta jaraba kuna zagin saboda shi to bai kamata ba wannan rashin tausayi ne in ba ka ba mutum abu kakka zage shi kakka mai tsawa kakka faɗa mai bakan magana Allah ya ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha maroki mabaraci gaya mai magana yake mai daɗi koyo ake yi ko da kana ganin ka ce kai koya kuri sun ki tahiya dama shi mabaraci ai na ce aka san shi da shi ko ba haka ba yana da dan turji haka a ce ta yi ki tahiya idan ka ga haka ga ya ki tahiya ana iya bashi yana iya tunanin bari da yanzu an gani ko ko tsoro ne yake bani kai in tahiya ta ba shi yasa Allah ya ce wasu bayi daga cikin shi wala yasaluna nasa ilhafa ba su roƙon mutane roƙo irin na matsawa sai an basu ana koyi hakuri su kisi kamar ma ba su ji ba hakuri Allah baka gaba ya kyale kawai ta yi to akwai bayan Allah waɗanda suna roƙo amma haka ce Allah ba ku hakuri sai su tahe su akwai kuma ne su ba haka suke ba suna da naci eh suna da irin wannan jarabai to sai kai musu mu'amala mai kyau in kana son wallahi yanayi ne kai ma Allah yana yi jarraba ka da shi wata rana wallahi wani mabaracin da kake gani tsoho namiji ko mace wallahi in ya baka tarihi bayan shi kai ka gane ma kai baka samu komai ba a rayuwarka in ya gaya ma tarihin shi yarintar shi yadda ya zama tsakanin uwa da uba da dangi irin yadda ya ji daɗi mutane kana ganin su baka san ko su wane ne ba sai radda aka tona ma ko su wane ne sai ka gane ka ashe shayi ruwa ne ashe kai baka ma samu komai cikin duniya ba to Allah ta'ala yana tausaya mu bayi masu tausayi cikin bayin shi Allah ya tausaya mana kuma Allah ya sanya mana tausayi wa man jadda duk wanda ya dauki kyauta ya bada ala ibadillah ga bayin Allah jadda Allah alaihi Allah zai yin kyauta akan shi bil ata'i wal fadli da kyauta da falala wal jaza'u min jinsil amali sakamako kuma daga irin aikin da mutum ya yi mutum yana samun sakamakon irin aiki da in kayi aiki mai kyawu za ka samu sakamako mai kyawu wal jazawul ihsani illa lihsan Allah ya ce sakamakon kyautatawa ba komai bane face kyautatawa a yau aljanna Allah yake gaya mana yace ka annahunna al-yaqut wal marjan an ba su mata yadda kasan lu'lu'i yadda kasan diamond suna walƙiya sun sha kayan ado Allah ya ce hal jazawul ihsani illa lihsan ai sakamakon kyautatawa ba komai bane ba sai kyautatawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha waɗanda suka aikata mugun aiki to mugun aiki ne za a saka musu sakamako mummuna za su gaba da shi wurin Allah wa taraqum dilla ma lahum min Allah min asimin ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min an-nar min an-nar muqima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ya ce waɗannan ƴan wuta ne ta ka don mai nuna na yake tausaya ma bayan Allah su matanka ka tausaya musu ɗiyanka ka tausaya musu makwabta ka tausaya uwaye ka tausaya musu dangin ka kowa Allah ta'ala yana so ka tausaya mashi in ka tausaya ma waɗannan su ba mutane ne su ma me za su maka tausayin ka za su kenan kaga muna tausayin junan mu shi yasa aka ce masafan manzo Allah ruhama'u bainahum suna taimakon juna me yasa shi yasa suka samu tausayin Allah wa hama'u bainahu suna taimaka ma junansu suna tausaya ma junansu to haka ake so kai ma tsakaninka da ƴan uwanka na jiri da ƴan uwanka na musulunci ka taimaka eh kabar kabar rishin tausayi Allah ya ce ma annabi fa bima rahmatin min Allah manzo Allah kuma Allah ya sifanta shi da ra'ufur rahim mai jin kai ne mai tausayi to kai ina ka samo rishin tausayi saboda ka yi nisa da koyarwar manzala shi yasa ka zama ka da tausayi ka ga wani shi kawai babu wani abu da zai sanya shi ya karaya kawai kullum da tsaye yake kuma jin daɗi yake shi yana na yadda yake yana murna yana jin daɗi yana ganin wani abun birgewa ne kawai shi yana nan kullum tsatsaye ki babu ba wani yanayi na bayan Allah da zaka gani ya dan sa ka kariya idanun ka su cika da dan kyalla ko yaya ne duniya ba komai bace ana ga mutane ne ba amma yau gani da kyakkyawan kamani su kuma suna cikin wani yanayi ba masu da aiki sai roƙo sai fara sai yawo yawo ce irin matan nan masu zuwa daga kauye da dattijawa bayan Allah da suke ta yawo suna bara tausaya musu ake wallahi abin da kaga bahaushe ya ce abin da abin da ya kai mi ne kusu cikin wuta ya yi wutan mi me za kai mutum cikin wuta me za kai halitta cikin wuta in ba abin da ya koro su suna ganin ya yi wutan ba su yasa suka wada cikin tasayawa ake yi Allah in kana ganin kamar ko jaraba ce ta kawo su ko san banza kai ma Allah yana iya jaraba ka to ba a so a kai ga haka nan ba a so Allah ya jarrabe ka da irin abin da manzo Allah ya ce in ka ga mutum cikin jarabawa ka ce Allah na gode maka da ka bani lafiya daga abin da ka jarraba wannan mutumin da shi haka ake yi wata kake jarrababbu ne ba neman duniya su tausaya masa ake yi kuma kana abin kuma ba kana tausayi babban tausayin da za ka masu shine kakka wulakanta su kakka cin mutuncin yanayi ne mutum bai san lokacin da shi ma zai fada ciki ba. Allah ya sanya mana tausayi wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yashi mana Allah ka sa mu gyara. Nan ma. A cikin azumi? Ka taimaka ma mutum?
Eh, mutum ne ke azumi. sai taimaka ba.
Mutumin da aka taimaka mai ya karya azumi kuma zai samu lada mana. Mutum ne ya taimaki mai azumi saboda abun buɗe baki ya yi buɗe baki, shi ko mutumin ko ya yi ji ko mai ya ji ko da gangan ya karya azumin shi. Ko mutum zai samu lada zai samu lada mana. Na kai ba ka ba shi da ya karya ba ne kuma ka ba shi saboda yana azumi ne. an kai ladarka ta kai shi kuma ya saba ma Allah. Na'am. Yini? Wato ana bin mai bida sallah ana bin shi. Bida kala-kala ce akwai babba wadda take kafarta mutum akwai kuma karama wadda ba ta kafarta. ya danganci in wanda ke kafarta mutum ne kenan ka ba musulmi ba in kuma wanda ke fasikantar da mutum kaga fasiki ne fasiki kuma ana bin shi sallah musamman idan akwai wasu dalilai kamar shi ne limamin masallacin kuma shi ya gina masallacin shi to kaga ai in ba kai sai ne ka ba shi wuri ya abu shi inda dai ba ya gina abu kuma ka kore shi ko kuma ayyana shi aka yi kuma ba yiwa a sauke shi in bai maka ba sai ka ta wani wuri kai sallar ka amma sallar shi ta yi saboda ba kafiri bane shi musulmi ne na'am mutum wanda ya hukuncin mutumin da yake azumi kuma sai yana jin shawa har da fitar da mazi
ya saba ma Allah ya hukuncin mutumin da yana azumi shawa tana kara karuwa kuma amma yake fitar da mazi ya saba ma Allah da shawar ce ta tsaya haka nan kawai ba wani abu to babu komi a ciki amma tun da har ta kai ga maziyi shi na fita to yana sabon Allah yana zunubi amma azumin shi bai kare ba na'am
mutum wanda ya halitta mutum ya sallar alhali yana da jini likita wanda na kamar na marasa lahiya ne ba ya halitta wani ko ya halitta mutum ya yi sallah alhali da jikin shi akwai jini irin na an mai magani likita haka jini na dan hitawa ka ya halitta ba wani tun da ba yadda za yi shi na'am kuma kuma akwai yadda za yi jini ne dan kaɗan ba mai yawa ba ne jini kuma dan kaɗan jini ma gaba ɗaya ko ma yawa ke gare malamai sun safani wurin a tsarkin shi ko kuma na yasa shi ko da mai yawa ma ne ko da duk jikin ka ma ne gaba ɗaya to ballantana dan kaɗan wanda magani ne aka maka ya dan hito haka aka gane shi na'am shi malam ya halatta wai ɗaliba ta ɗauki alkur'ani ko ta je makaranta alhali tana haida
ko ko ya halitta ɗaliba ta ɗauki alkur'ani mai girma ta je makaranta alhali tana jinin al'ada ba ta ɗauka alkur'ani gaba ɗaya za ta ɗauki daidai in ya zamanto koyon karatu take ko koyarwa take yi kuma ba ta iya karatu sai ta ɗiba to tana ya ɗaukar wani abu nashi saboda larurar koyon karatu kamar daidai yadda ake koya mata tana ya ɗauka ta da shi na'am
yawa ita malam ya hukuncin mutan- mutanen da suke shiga makabarta da takalma
ya hukuncin mutanen da suke shiga makabarta da takalma sun shiga sun saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba dole bane sunna ce ta annabi wanda ya ga yana iya wasu ya cire takalman shi wanda kuma ba ya sunna ce ba dole aka ce ba wajibi bane wanda kuma ya ga ba ya wasu ya shiga da takalmin shi wanda ya dacewa shine wanda ya cire takalman shi na'am
yace mal- ma- malam macen da take take da juna tana iya ciyarwa kurin wajen azumi maimakon maimakon ta Mutum yaza da ke da juna biyu ya za ta yi. Malamai sun yi saɓani yawancin malamai sun ce rankawa za ta bari za ta sai ta haihu. Kaɗan daga cikin malamai suka ce tana iya ciyarwa kullum har azumi ya ƙare saboda azumi yana da wahala gare ta. Na'am.
yace malam wa- wa- wa- wasan tabastaka ya halitta wai
Wai wasan tabasta- wasan tabastaka ko ya halitta? Ya halitta min. Inda za a faɗi gaskiya ba za a yi ƙarya ba. Wasa ta zolaya ba yana da kyau ba mus- musulunci bai hana ba. Amma dai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zolaya sahabbai suna wasa amma da gaske. Manzo Allah ba ya faɗin komai sai gaskiya cikin zolai shi. Saboda kenan musulunci bayana maka abubuwa gaba daya zumanto babu wani nishadi cikin rayuwarka wasu wasanni sai addini ya ishe ka saboda ka ba hana maka yin wasa da dan uwanka ba Ah, ba gobiri da baka ce ne ba barbari da bahilla ce ayi wasa Allah ya ce ni ta'arafu dan ku san juna Allah ya yi dan ka san wannan harshen ka ba irin nashi bane yawa muna ganewa ko da haka kenan dai abin da ake so dai ka a zanki wasanni irin wanda za a kirkiro karya kowa yana da abin shi na gaskiya na aiki baka tsine yana da abubuwan shi na aibi da gaske ne magogiri ma yana da su na aibi da gaske ne sai a zanki waɗansu ana wasa ba kawai don muna sa sai in shirya wata karya kawai in ce kun yi kaza ku gobarawa shi ma baka tsine ya kirkiro a ko ba hillaci illa ni suna da abubuwa na ban dariya na ainihin nuna hillacinsu suna da yawa shi ma babbar bari yana da irin nashi sai mun gaba sai a yi ma ba zan yi kirkirarwa ba ba zan yi shaci faɗi ba zan yi ƙarya wannan ba ya da kyawu amma kowa yana da irin nashi ba zabar mai yana da ba gobiri yana da kowa yana da irin cikin mutane akwai mutane waɗanda su haka Allah yi su da shiririta da ban dariya suna abubuwa kamar suna ganin daidai ne kuma ba daidai ba ne Bahillani suna da abubuwa da yawa. Ni na ga bahillacin da ya buɗe firigo ya ɗauko ruwa ya shiga magiya zai kama ruwa da shi. Sudan, cikin mutanen da suke zuwa za su taya makka. Ina kallon shi ya buɗe firigo ruwan sanyi. Na ce mai na ba ka da shi ya ce kama ruwa za yi. Na ce a baka- na ce ba- akwai buta cikin magiya kuma akwai kuma. Ya ce shi ya sani. saboda ya gana ta bude firigo ana shan ruwa sai shi kan nan ruwan ma na kama ruwa ka ga ruwa da nabuwa sai a faɗe su saboda an yi su ni da ba na haka ba wani ya ga na ce mai ya ce wa yin nan cin kenan ya ce ya taba yi ne guda cikin kano ya zo daga ƙauye ƙauyen kano yake Ko- sati yini guda yana son hitsari yana jin kunya ya tambaya ta kallon shi kai hitsari za ka shi yana kunya yana jin kunya ya ce kuma in ya je ya tsarin ga wata katanga sai ga kowa kallon shi yake sai ya wuce haka ya ta zama da tsarin yin gida a ƙarshe kuma ya je ya tsara inda aka baya kashi ya ci ni ni da kan shi yake gaya mu kaga kuma cikin ku nan kowa yana da irin wannan labarin na bare barin kowa irin wannan wasa ce sai a yi wani abin da mutane ne suke yi Allah ya samu dace.
yace malam ya hukuncin mutumin da a ɗalibin da ana jarraba sai yana bude littafinsa ma'ana yake ne yana satar amsa da kuma ɗaliban da suke gani sun ka kyale ko wanda sun ka bayyana shi sun yi daidai ko koya ɗalibi ne ana jarrabawa sai ke bude littafinsa yana satar amsa to yayin shi hukuncin shi kuma su ɗalibai da suke gani sun ka wanda sun ka kyale da wanda sun ka bayyana shi yana hukuncin to hukuncin shi abin da mutum ne yana jaraba sai yake bude littafi yana kallon in ya dan daga sai ya rubuta kuma wasu na kallo sun kyale shi yaya hukuncin shi yayi sako ya cuta bukan cuta ce wannan cin amana ce sannan su ma sun ci amana yan uwa ya kamata su tona mai asiri ko su ce ya bari wani ya ce kai ka bari wallahi in baka bari ko in to na sai ya tsaida in ya ki tsaida sai a gayya ce akwai 'yan matsala nan wuri. Sai a gani. Ko ba haka ba. Saboda haka ya ci amana kuma abin da ya samu sakamakon na jarabawa matsala ce. Kamar yadda wata rana a cikin jami'ar Madina wani ɗalibi ya tambayi malam. ya ce wani shi bin ana ta shaida ɗalibi ne ba ana cewa shahadatu zuwa shi bai san mai shahadatu zuwa ɗalibi ba a cikin jami'a ta musulunci ko baka shiga jami'a ba ai ka san shahadatu zuwa shaida zuwa ai ka san ne ba ɗalibi cikin babbar jami'a ta duniya ta musulunci yana karatu ya ce sai shahadatu zuwa yake so a gaya mu shi ne malamin ya ce ita ce wanda in ka kare karatun nan diplom din da za a baka ita ce shaidar zur inda har kana nan wurin baka san shaidar zur ba ita ce za a baka to kaga ta zama shaidar zur shaidar ƙarya ka samu saboda ni da ƙarya ka ci jarabawa ka yi hakuri ka dogara da Allah in karatu bai zama baka ka yi hakuri ba dole sai cikin lafala ke samun aiki ba ba ke samun abinci ko arziki ba yawancin masu kudin maradi duk ba su yi lafal ba kuma din Nijar sun yi kowa kudi a dama garin akwai su a tawa akwai su duk sun yi kowa kudi cikin kasan mu kuma galibin su duk ba yin lafal ba duk cikin mai kudi goma namu na kasan Nijar da kyarwa ka samun biyu wadanda suka yi lafal in ma sun yi lafal din ba wai ta hanyar lafal din ya ka samu kudin ba sun yi ta wasu sun kai daidai sun bai sun bari wasu kuma sun yi kolai sun bari ba su dai kai musu ga wani karatu mai zirgi wanda zai ba su kudin ba ga su da kudin ake na arziki in ba ka iya ba ya kuri kawai in ka zo kawai ka ji yau ga duk tambayoyin nan baka san su ba kawai bari takarda haka nan ko kuma in in hasashen ka kawai ka cika takarda da rubutu ma daidai ne to ma ba daidai bane ka hakura Allah shine mai taimakon bawa abin da ake so dama babban abu shine yaƙi da jahilci kuma ka yi shi ka iya rubuta sunanka ka iya rubuta sunan babanka sunan mahaifiyarka duk wani kamfani da zaka gani ka san mene ne duk wani wurin shiga da za a shigo ka sani kar ka shiga ka sani balle a baka kashi ka sani haka kana yi wasiƙa ka aika ana yi maka wasiƙa ka karanta ba shikenan ma shi ne babban abin da ake so kowa ya zamanto ya iya kuma ka iya shi shi kenan sai ka shigo fafatakar rayuwa kuma ka je ka nemi wani aikin ko kasuwa arziki na Allah ba na takarda ba ne mutum na yana da takarda amma talaka ne bai da komi masu kuɗin takarda mutum nawa ne ba su da yawa saboda haka ka dogara da Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ba shi ko jaraba baka san koyi wai hakuri kawai Allah ne mai taimako ba wa baki sakamakon yarda da kai da hukuncin Allah sai ka ga Allah ta'ala ya zubo maka bayanan kawai sai dai ka ji kana ta rubutawa an hada ka da wani mala'ika yana fito ya rubutu kawai dan da sai ka cika takarda ka mika man kai ƙarya matsala ce ƙarya ce kai ka ci jarabawa alhali kuma ƙarya ce dibawa kai kuma jarabawa amana ce ba a dibawa na'am
wanda ce ya ne hukuncin mutumin da wai sirkinsa ya saki mata shi kuma ya aura cikin rashin sani
wani sirkin ciki kowa sani ai sirki iri iri ne ne hukuncin mutumin da sirkin shi ya aura mata shi kuma ya aura ai wani irin sirki ha a bai ƙara wani bayani can dai babu wani abu ciki ba laifi sirikinka da saki mata da kuma ka yi ni ka aure ta ba laifi ba ana wurin mata siriki ba in dai ba wa wa kana aure da yadda kuma ka aure ta ana yin kishiya sarakuwar ka kenan sai ka aure ta da yana cewa mai hukunci ta riga an gama ba ya sake ta ba na'am a kira sallah shi kenan suka sai addu'a muke cewa da wanda yake dan shi aure da wanda ya ya ya shi tare su da masu jarrabawa da marasa lahiya
ana tambaya ce na'am ce idan mutum na tahiya cikin sallah ya san duka kada zai kallo ko ko inda ke aje shi yatsa idan mutum na tahiya wurin sallah ah, abin da ya zama tahiya yana motsa yatsan shi yatsan zai kallo koko wurin abin nan kai goshin shi kasa yatsa za ka kallo kana kana motsawa aka yi tabbata cikin sunna wasu kuma malamai suka ce za ka kalli ah, wurin da kake aje goshinka amma dai abin da hadisi ya nuna za ka kalli mai yatsa za la yarmi bi basarihi ilai yana yin jifa da kallon shi zuwa dan yatsan shi haka yi saboda kana yi kana kallon shi Allah ya samu dace waɗanda suke bara addu'a dukkan bukatu gaba da Allah ka sani Allah ka biya mu kowa bukatu wannan wani bawa Allah ne ki shi ma ah, yana bayanin cewa ya dade da kare karatu bai samu aiki ba ah, amma kuma alhamdulillah yanzu ya samu aiki yana gode ma Allah kuma yana fatan alkhairi ga al'umma kowa da kowa sannan kuma yana ƙara bara addu'a wurin a wuri na mu ci gaba da yi masa addu'a da al'ummar musulmi gaba daya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi ya sa mu aikin shi albarka ya sa mu aikin al'ummar musulmi gaba daya albarka da alkhairi wannan kuma baiwa Allah ce take tambaya game da wato juna biyu da ke gari ta bara to kuma bata samu dama azumi ba kuma yanzu ta haihu kuma yanzu ma ba ta yi azumi saboda tana shayarwa ko yaya za ta yi wannan tambaya an yi irin ta da yanzu mun karanta ta ba daɗe ba ko da malamai sun yi sabani game da mai shayarwa da mai ciki wasu malamai sun ce ciyarwa za ta yi shi kenan ba sai ta ranka ba su kuma wasu malamai suka ce a ainihi rankawa za ta yi ta ranka wannan azumin duk lokacin da ta samu dama kenan tana iya jira har wasu lokuta bayan wasu shekaru sai ta rama wannan azumi kuma malamai suka ce za ta ciyar kawai ba tare da ba tare da ta rama wannan azumin ba wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi akwai ma wani bawan Allah amma shi matsalar shi gaskiya ta taimako ce amma ba taimako za a nima cikin mutane ba, wanda zai ga yana iya taimaka mashi ya taimaka mashi a shi kuma ya dade shi ma gaskiya da ƙara karatu kuma ya ma fara aiki amma an bai mashi marayu kuma da 'yan mata ne saboda haka ya girma sosai yana son aure amma babu halin yin auren kuma shi ke ɗaukar ɗawainiya ta uwan shi da 'yan uwan shi mata kuma sun karfin su biyar mata ne duk sun girma kuma akwai ƙanana ma da aka bari bara ina ga baban shi ma bai shekara da rasuwa ba kuma gidan haya ne suke akwai dai matsaloli da yawa gaskiya an kai sati biyu da na mai alkawari na ce tun wancan biyu alhamis din na ce mai ya kira ni yanzu ya kira ni ma ba ɗauka waya saboda abin bai yi ba inda nake son a samu abin Allah ta'ala bai sa aka samu ba wanda ya ga yana ya taimaka mashi sai ya taimaka mashi ba wai yawo za a yi cikin mutane ba abin da dai wanda ya gaina ya taimakawa sai ya taimaka da abin da Allah ya sauƙaƙe mashi aure yake so ya saboda ya ce yana da albashi in ya ɗauko kullum canyewa a ci inda ga kudin haya ga kudin iyali kuma shi kadai ne namiji gida Allah ta'ala ka kawo mana sauki kawo mana dauki da taimako ya Allah Allah ka yaye mana dukkan matsalolin Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah kawo mana karshen rayuwa mai wahala ya Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka saka mana da gidan aljanna ka kare mu daga shiga jahannama ka kare mu daga ayyukan da za su kai mu jahannama Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah Allah ka sauƙaƙa mana rayuwarmu ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد المجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai ba Allah da yake bara addu'a ga matar shi tun jiya take likita tana nakuda har yanzu ba a samu akayo ba yana bara addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sa ta sauka lafiya Allah ya sauke ta lafiya da dukkan matan musulmi da suke cikin wannan yanayi Allah ya sauke su lafiya da waɗanda suna kunta suna mata Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu da su Allah ya ji kansu da gafara da rahama Allah ya sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin